alaikum masu kalanmu da sauraronmu barkanku da warhaka barkanku da sake saduwa da mu a tashar talbijin duniya duniya mai yayi duniya madubin kowa duniya ta da mai gida daga barci shirin barka da asuba na gidan talbijin duniya na kowace ranar lahadi a daidai wannan lokaci tare da yardan allah ga shi hukumar lahi gagar misali wanda yake misali kadirin ala kulli shay'in Allah ya amince mun zo tare da ku a cikin zango na biyu a cikin shirinmu na barka da asuba mai taken zaman lafiya bari mu shiga a lissafin kalanda ta islam yau muna ranar tara ga watan rabiu sani hijirar manzo daga makka zuwa madina 1443 wanda ya yi daidai da goma sha uku ga watan ga watan Nuwamba sha ɗaya ne a naziri a shi ina ji albashi nake so ka
eh wai kamar watan sha ɗaya a watan sha ɗaya haka yake yi a hijiran cewa daga kamar yadda dai aka sani malahiya ikwar annabi isa alaihi salatu wasalam 2021 masu kalmu da sararin mu kamar yadda aka saba a cikin shirinmu na barka da asuba muna zo muku da tsarbobi da kuma irin rahotanni da tattaunawa wanda ya sauƙaƙa a cikin wanda muka gayyata allah ya amince a tun makon jiya muna tattaunawa da malami wanda muka zo da shi a nan ɗakin magana sakamakon wannan kalma mai suna zaman lafiya mun yi mata wani take ko kuma tashiya a makon da ya wuce cewa da akwai ita lafiyar sannan kuma akwai shi ita lafiyar da kuma kiwon lafiyar sannan da kuma yadda za a samu ma lafiyar lafiya to amma sai muka ce to akwai kuma ita zaman nata to wannan zaman nata shi ne muka koma a wajen malami ya yi mana bayani dalla-dalla abubuwan da ya shafi ita zaman lafiyar idan kuka tsaya kuka nazarci tattauna da muka yi a makon da ya wuce magana ce wadda ta shafi cikin gida abin ya shafi cikin gida kenan mun ce zaman lafiya to sai ya duba ya yi mana bayani daga ciki yanzu kenan bari mu fita waje tunda daga ciki ne ya yi bayanin ga abin da yake faruwa ga shi ga shi ka baturi ke cakozu ko to yanzu sai mu komo akan maganar yaya abin da yake faruwa daga waje zuwa ciki shin zaman lafiyar da muke da shi ko kuma in ma ba mu da shi shin waje akwai wani gudunmuwa da take badawa aka rishin wannan zaman lafiya ko kuma akwai gudunmuwa da take bada don a zamna lafiya wannan za mu ji daga yanzu haka bakin imamu in Allah ya su yarda amma gabanin nan muna miƙa gaisuwar mu ga malamai ga baki ɗaya na duniya da inda suke muna musu fatan alheri saboda irin ƙoƙarin da suke na yau da kullum a faɗin duniya don isar da saƙon Allah da manzansa sannan muna gaida saraki iyaye na ƙasa su ma muna jinjina musu muna musu fatan alheri imam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu barka da shigowa ɗakin magana zango na biyu barkan mu kade gaba daya da Allah ba mu iko mun ka samu halartuwa eh alƙawali ya cika eh kwarai da gaske a insha Allah saboda muhimmancin wanga maudu'i ni ce maka za a tattauna akan mas'alolin shi masu muhimmanci wanda kuma ba za a bar wani ba saboda shi abu in ya shafi kowa ya shafi kowa da an keɓance wani to akwai wata matsala to anan abin da muke so masu kallon su fahimta wannan tattaunawa da muke yi tana da amfani ga wanda yake waje waje da wanda yake ciki wanda yake daki da wanda yake waje sanda wanda ya ci da wanda bai ci ba ya kamata mutane su tsaya su fahimci wannan maudu'i ba ana magana ba ne akan wata aƙida magana ce ta al'umma ta rayuwa gakka gaugawa ai ita gaskiya ba ta da aƙida yau wato shike eh in dai an ka ce gaskiya an ka faɗi to ba ta da aƙida ba ta da ƙasa ba ta da ƙabila ba ta da yare ita haka Allah halicce ta inda faranshi an kai ƙarya wallahi ƙarya ta inda larabci an kai ƙarya wallahi ƙarya ta in kuma da faranshi an ka faɗi gaskiya kuma wallahi gaskiya ta in kuma da larabci an kwaɗi gaskiya kuma gaskiya ta ai ita ba ta da wannan abin nan
adalcin Allah yawwa da ya ce ya ce dai ai gaskiya madalla masha Allah alga ta malam a zangon da muka kwana shine mun tattauna kamar yadda ni matashiya a cikin maganar zaman lafiya kuma an yi dalla dalla ga mabiyi inda zai fahimta ga abin da malam ya magana to sai zama duk abin da malam ya magana ya kunshi ciki ne gida ne ciki ne to yanzu muna so so mu ji shin waje a waje kakana take kakana take yawwa to Yawwa.
shi yasa nake ma yan uwa bushara da cewa wanga maudu'i dole sai ya ja kamar gida hudu na'am yanzu in Allah ya bamu iko muka kare wannan akwai kuma maudu'i biyu waɗanda za su cike shi In Waɗanda Allah- za su cike wanga.
za su ci wanga Na'am.
da izinin Allah in Allah ya bamu iko Allah ba mu iko تو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa Malam Alhaji Garambe da sauran 'yan uwa da ba a gani masu kula da tafiyar na'urori da suke cikin gidan rediyo da tele na duniya ko ba haka ba.
eh da yake shirin namu kai tsaye ne rediyo da talabijin Madalla.
idan baka kalli talabijin Ba in kana dama rediyo kana iya kama shi to Na'am.
yayi kyau sosai haka. To da sauran dai 'yan uwa da suke kallon mu da sauraron mu ko a nan cikin ƙasa ko a wajen ƙasa.
Na'am.
ah, A duk inda suke gaba ɗaya muna musu gaisuwa ta addinin musulunci da kuma wato fata na alkhairi.
madalla Eh, yau za mu yi bayani akan wato abinda ake cema cause in an ce cause da faransanci ana kiransu asbab da larabci an gane ko wanda kuma za ka ga shine wato kamar yadda ka faɗa karatun da muka yi mun taɓo manya-manyan matsaloli da muke fama da su a cikin gida to ya kamata kuma a taɓo na waje na'am saboda shi in an ka bar wani ɓangare ba a taɓa shi ba to muskilar tana iya ɓulluwa ta can na'am domin larabawa suna da wani masal suke cewa la ya ati sharru illa min ma'amalihi na'am sharri bai taba zuwa ba sai ta inda an ka amince mishi na'am da kaga an kware ka to inda ka bada aminci na to eh Na- amma inda baka bada aminci ba to Eh.
nan sai dai a zalunce ka ba kwarar ka eh amma in ka ji an ce an kware mutum to duk inda ya bada amincin shi ko ya sa tsammanin matsalar ba ta zuwa ta nan to ta nan ne za ta so shine eh iya magana suka ce wai eh, zamba cikin aminci zamba cikin aminci yawwa to dama da kaji zamba wato akwai aminci tare da Akwai ita aminci.
eh Na'am.
wannan wannan shine tafiyar rayuwa na'am eh idan muka zo cikin cause sai dole bayyuwa mu kwada kansu sai mun yi abin da ake cewa tamhid shimfiɗa domin mi domin kafin mu zo zuwa ga dalilan sai mun samu wasu ababe na tarihi waɗanda su taimaka mana yanzu na ga Bisa kun ga kawo zancen eh, sarakai da suke Sarakai.
zancen tarihi da Tarihi komi.
da sauransu.
to wannan shi tarihin yana da muhimmanci wajen sanin abubuwa musamman game da ɗan adam domin shi ɗan adam na'am game da rayuwa yana da hali guda uku to abinda ya wuce shine ake ce ma passé mhm abinda ake ciki yanzu shi ake kira ake ce ma- présent Mm.
abinda zai zo gaba shi ake ce ma future to sai an gane passé da kyau to sannan za a gina présent da kyau na'am sannan future a yi mai tunani na gari aiwa shi yasa tarihi yana da muhimmanci wajen sanin yadda yanzu take din kenan yanzu matsalolin da muke fama da su idan ba mu koma ma tarihi ba ba za mu iya fahimtar su da kyau ba shi yasa ma Allah subhanahu wata'ala ya faɗi muhimmancin tarihi a cikin alkur'ani mai girma Na'am.
abinda nake so in ƙara da shi amma zan faɗi wato mas'ala guda biyu zan bari daga bakin nan Na'am.
na farko shine Allah subhanahu wata'ala a cikin suratu Yusuf yake cewa laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab na'am a cikin tarihin annabawa da irin yadda suka wato tattauna da al'ummominsu da irin gwagwarmai da aka yi akwai abin lura ga masu hankali ashe ana karanta tarihi daga ciki saboda a samu abubuwa na fa'ida waɗanda za a amfanuwa da su na'am sannan kuma Allah subhanahu wata'ala a cikin suratu wato abin nan Ali Imran ya kawo bayani ana tattaunawa ne akan wato ahlul kitab ma'abuta littafi kenan kristoci da yahudawa to sai Allah subhanahu wata'ala yana nuna mana muhimmancin tarihi wajen kafa hujja kafa hujja kafa hujja don tarihi ne sa a kafa hujja wato ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi ibrahim Na'am.
wama unzilat at-tauratu wal injilu illa min ba'di afala taqilun Na'am.
ya ku ahlul kitab don me kuke jayayya game da al'amarin annabi ibrahima alhali ku ba a sabkar da at-taura ba da injila sai bayan annabi ibrahima na'am to kenan wannan ya nuna mana ashe sanin cewa annabi ibrahima ya gabaci littattafansu Na'am.
ba su da cikakken sani game da annabi ibrahima to da wannan malamai suke sawa sai a gane hakikanin wani abu na tarihi tarihi zai zai iya tantance maka abubuwa da dama yanzu bari in bada misali a hankalci Tarihi. Mhm.
bari in bada misali a hankalci To.
yanzu muna da wani abu da ake kira cikin ilimin fiqhu al-istilhaq al-istilhaq shine mutun yazo ya ce da kaza na shi ne to mutum ya zo ya ce ɗan shi ne to daga cikin hanyoyin da ake bi a gane ɗansa ne shine za a koma tarihi shekarun ka nawa sai uba ya ce shi shekara ta yi 20 to misali ko ko 30 bari mu dauki 30 to sai an ka tambaye shi ko da shekarun ka nawa shekara ta yi 40 eh tarihi ya kare magana ya kare ta kuma kare ta to to shi ka san dai a hankalce Eh.
dan shekara 30 Ba ba sai ya kai dan ɗan shekara 40 ba Na.
to shi yasa duk abubuwan da muka yi a Afirka in muna son mu samu bakin zari mu kuma mu tarihin mu tarihin mu mu kuma mu tarihin mu kuma mutane sun manta tarihin to mu.
ai tarihin Matsala.
ba wato ban da mantawa akwai sharri gubar da aka basu suka manta da tarihin Aho.
za mu zo mu yi bayanin wannan Ah, to, to.
yawwa Ah, eh akwai shashe- guba akwai guba shashe su aka yi akwai wata guba akwai wata guba wanda an ka shayar da su ita ita ce take nan tana musu aiki shi yasa tangadin da suka yi da mayan da suka Eh.
yi da wannan ruguguwar kaga ana yi akwai dalilanta za ta zo yanzu yanzu da izinin Allah na'am to malam grand mb idan muka zo za mu tattauna akan wannan mas'ala za mu koma ne zuwa kafin mulkin mallaka kafin mulkin mallaka kafin mulkin mallaka mutane su rayu yawwa sannan mu zo zuwa ga mulkin mallaka Mallaka karan kansa bayan wannan to sai mu zo zuwa ga wani abu wanda ake kira wato majalisar ɗinkin duniya to sannan za mu zo zuwa ga abin da ake kira ci gaban matakai na matsaloli sannan za mu zo zuwa ga matsalolin kansu to kaji da zan karanta zan kasa karatu gida biyar haka na farko kafin mulkin mallaka za mu fara ne da canjin da ya zo ma duniya wanda ake kira revolution française a ranar biyar ga watan biyar shi- abin ga miladiyya shekara ta dubu ɗai da ɗari bakwai na'am da tamanin da tara na'am le 5-5 1789 rikici ya ɓarke a ƙasar faransa rigima ta tashi wannan rigima ta ci gaba har kusan shekara goma a tsakanin su ka kwana kwarai ku a tsakankanin su to wannan rigima kuma kare wata kamar yadda su masana tarihi suke nunawa ta kare ne a tara ga watan sha ɗai miladiya dubu ɗai da ɗari bakwai da tis'in da tara tara kenan ta kare le 9 11 1799 Mhm.
to wannan ri- rigimar da ta tashi a ƙasar faransa menene dalilin ta shine mutane suna son yanci yanci mutane suna buƙatar walwala suna buƙatar adalci lokacin da aka yi wannan boren Mhm.
an so a kange mutane a danne su amma abin bai yi ba can bai yi ba bai yi ba aka yi bore aka yi bore aka yi bore karshe har ya kai ga sarkin kasar france na wannan lokaci ko mu ce sarki tun da sarki ne gare su Mm, a wannan lokaci lokacin ba.
an ka ce da faransanci birnin wajen suka ce ila ete decapite an kama kanshi an ɗebe kanshi an gunce kan shikenan aka ɗauka aka sa saman tangaraho to wannan revolution française ta haddasa canji a turai Na'am.
kuma ta haddasa canji a duniya na'am wanda da aka yi ta bayan an kashe sarakai sai turawan da suke mulki a turai suka ji tsoro dole aka samu sarki yanzu zai jaye ya ba gwamnati ta yi aiki na'am kaga yanzu in ka duba ƙasar belgic har yanzu masarauta ce Masarauta ce, amma sarki ba shi ke mulki ba amma dai shi ɗan kallo ne Eh, an akwai abin uba ne na al'umma in akwai abin da zai sa baki zai sa sai baki sa bakin a ingila har yanzu Akwai- masarauta ce amma prime minister shi ke jagorantar kasar Haka.
a kasar holland haka wannan canjin ya samo asali ne daga tsoro irin su espanya su ma duk haka suke tafiya tsoron da sarakai suka ji na wannan revolution française za ta tuɗa ta fada a wajensu na'am sai suka bi hanyar da za su rabuwa da wannan matsala kai tsaye to wannan revolution française mutum uku take harare mutum uku ta farauta na'am shine na farko sarakai na'am na biyu masu kuɗi na uku malamai na coci na wannan lokaci tun da wannan lokaci eh, ko mu ce eh, ƙasar faransa ƙasa ce mai bin addinin kiristanci to waɗannan guda uku sai al'umma ta gaji da tsarinsu sai ana ganin mutum uku ne waɗanda suka haɗe kai suka haɗe kai don saboda a ƙware al'umma kenan su malamai za su karanta bibul tana yiwa ma ba abinda bibul ta ce ba saboda biyan bukatocinsu su su bi goyo bayan fassara, mm.
masu kuɗi da masu mulki su kuma masu mulki da masu kuɗi na wannan lokaci suka haɗe kai ana tafiya sai ya zamanto ƙasa ga ta noma ake yi da komi amma arzikin ya tsaya kankanin mutum uku da 'ya'yansu mutum uku da yayan eh sarki da diyanai mai mai kuɗi da diyan shi mai mai- mai- mallamin coci da diyan shi sai aka game aka yi ta tahiya da al'umma ta gaci sai musu bore shi yasa sai suka kirkiro wani proverb cewa a ɗebo hanjin malami in sun ce malami na suna nufin foster a shaƙe sarki sai ya mutu kenan kaga wannan revolution ta tashi da kushin mutum uku sannan ta gadar da cewa yanzu ra'ayi na jama'a shi za a bi abinda jama'a suka so shi za a bi to waɗanga abubuwa guda uku su ne a cikin tarihi sai suka zo suka faɗo muna kaga na farko jagora ya kauce an samu matsala na biyu masu kuɗin wannan lokaci sun haɗa kai da jagorori an cuci al'umma kaga sun samu matsala na uku malaman su na addinin su sun samu matsala sun game kai da gwamnatocin su sai suka yi ma ilimin bore na addini saboda mi saboda a wannan lokaci idan ka kirkiro wani abu sai coci ta ce wannan abin ya saba ma karantarwa ta bibul aka shika shi yasa kake ganin addini bai da tasiri a wannan lokaci an ka ce ya koma cikin coci littattafai suna nan don da karanta tarihin turai sun ga yadda an kai ta kashe ma'ilimta da suka kirkiro wani abu to shi yasa kakka yi mamakin me yasa turawa ba sa respectan jagora me yasa turawa ba sa respectan mai kuɗi me yasa turawa ba sa respectin malami da addini ga dalilan da addinansu sun ka haifan musu da masu kudinsu da masu mulkinsu suka zauna a kansu suna ta madalla to kenan kuma wannan hukuncin shi ake son a yi ma addininmu shi ake son a yi ma jagororinmu shi ake son a yi ma mawadatanmu sai ya zama to tsarin ba ɗai ba dalilan ba ɗai ba tarihin ba ɗai ba abin da ya faru ba ɗai ba ayyukan ba ɗai ba amma duk da haka ana son a sai an tabbatar da shi shi yasa kake ganin sai ana diban addinin musulunci ba addinin cigaba bane langa arab ba langa ce ta cigaba ba alhali ko shekara 800 da fiye da 50 musulunci yana mulkin europe wakwai wata daula ka shiga cikin google ka rubuta andalusi daula ce ta musulmi shekara 850 musulmi suka yi suna muri ba wai espankin ba turai gaba ɗaya ita ce daular da tafi ƙarfi kuma langa arab ita ce langa official a can sannan kuma ita ce lang scientific and europe kuma garuruwan musulmi actual man suna nan ka tahi in ka duba zaka iske garuruwan musulmi a Spain suna nan yanzu in ka ji ana kiran Imamul Qurtubi wani ne Qurtubi Qurtubi ina ne Qurtubi shi shike Spain ne fa wani gari ne ake cewa Qurtuba yanzu sunan shi Cordova shiga cikin internet ka rubuta Cordova in ka ji Ishbiliya kasa ce wadda musulmi suka yi mulki masallatan musulmi actuellement suna nan palais presidentiel na shugaban kasar musulmi na wannan lokaci Qasrul Hamra actuellement yana nan musulmi suka karantar da europe da larabci an ka karantar da europe term-term na ilimi na europe waɗanda turai ta gino a kansu na musulmi ne christophe colomb wanda ya gano ƙasa america samara ce ta musulmi da geography ta musulmi an ka gano ƙasa america a 1492 yanzu akwai wani mai bincike a ƙasar turai ana kiransa fuad siskin asalin shi ɗan ƙasar turkiya ne amma yanzu yana frankfurt a ƙasar jamus ya gano term dubu talatin da biyar transcend mil term waɗanda ake amfani da su a europe asalin su da musulmi ne transcend mil term scientific kuma ya ba da dalilai can na yake rayuwa ba wajen ba ya ba da dalilai sannan kuma ya gano littafi 2,500 na ilimi waɗanda turawa sun kai traduction sun kasa sunayensu shi na musulmi ne ya nuna gashi ga wanga na baturen ga na musulmi kuma ga na musulmi ya gabata kasan muna zancen tarihi wanga ya rayu bayan wanga ne kenan ko shi ya ɗauko na wanga il a fait juste la traduction sai il a mis son nom yanzu akwai jami'a a ƙasar saudiya ana kiranta jami'at malik saud tana buga abubuwan da yake fiddowa shi wannan bawan allah cikin tarmikin yanzu abin da gare su sun kai kusan plus de 15 volume hiye da littafi goma sha biyar hiye da shekara goma ma da sun kace zuwa sha biyar an ka gano waɗannan tarmikin yanzu ba a san inda an ka tsaya ba to kaga tun daga nan
ma'ana kenan dai in na fahimta alaga ta malam akwai tun daga nan in ka ɗauki al'amarin yadda yake yanzu kwata-kwata shin su turawa tun daga yadda rayuwar tasu ta kasance kuma sun amfana da tsari kamar na musulunci kuma suka rayu kuma suka ginu amma yanzu suke so kuma su rusa eh to ai shi na rashin sanin tarihin nace maka shi yasa ba mu gane daga ina matsalolin suka zo muna yanzu wanda zai tuba shi ce boko haram na shi bai san musulmi na farko ba suna sun ka karantar da Europe. Mathematic asalin shi islimi ilimi na na musulmi. Tunda ilimi ilimin mathematic faɗa min abu biyu gare shi, geometry da mi da aljeba ko ba suna ba to geometry tana nuhin geo tana nuhin kasa metri tana nuhin aunawa da metar to fitagor da sun ka kirkiro mathematics ina yayi karatu Egypt Egypt kasar musulmi ta ko kasar kahirai a bamu amsa aljebar ba faransai bane ba anglais bane da ake cewa aljabra larabci ne sunansa ilmul jabri wal kasr aljabr shine abin da za a kulla abu wanda yake biyu kamar biyu hudu alkasr kuma abin da yake empire kamar ɗaya uku har zuwa abin da ya sama waɗannan cututtukan kawo muna su aka yi da wani gangan duk wasu abubuwa manya ta yi duk in ka bincike tarihi za ka gani waɗanda suka kirkiro asalin su musulmi ne ilimin geography daga musulmi yake christophe colomb daga spain ne ya tashi kan mu manta wannan lokacin ilimin geography duk duniya babu irin na musulmi ya aka yi gano ƙasar america da ilimin musulmi ne to duka irin waɗanda abubuwa lokaci zai zo waɗanda musulmi sun tashi sun yi bincike sun fayyace don irin wanga karatu na ɗan lokaci kaɗan ba zai isa ba za mu ɗan yi ishara ne kawai wanda duka so shi zai isfani yanzu ƙasar da tafi kowace ƙasa samun wato kuɗin shiga ta fuskar tourism ita ce ƙasar isfani a duniya kuɗin shiga duk duniya babu amma ba a tambaya mutane ba su tambaya kansu wai mi yasa garuruwan da musulmi suka bari waɗanda zaka iske gari yayi kusan girman yamai amma kuma yanzu babu kowa cikin shi amai da shurin tourism wuraren da musulmi sun ka bari palais presidentiel na kasar al-habra jusqu'à présent akwai shi karon da ke cikin shi ko cikin white house babu shi musulmi sun kai wannan mi yasa saboda ba a san tarihi ba sai an ka tayi an ka shiga juna wannan kuma yana buƙatar lokaci kuma ɗaliban ilimi mun ba su alƙalumma. To, yanzu Revolution Française ta haifar da waɗanda abubuwa. To, sai cikin wannan sai suka gano wani abu. Shi ne cewa in ana son a ruguza al'umma.
Al'umma.
Eh, yawwa, duk al'ummar da ake son a ruguza, to sai an yi abubuwa guda uku. shi ake kira awamilul hadmil hadara al-thalatha duk al'ummar da an ka jefa ma waɗannan ciyo guda uku to rugujewa za ta yi sai ta kai ƙasa yadda ka san gina da zaman lahiya ma da ci gaba har da hankali ba su ma san inda za su ba yadda ka san in Allah ya ruwan malaka ginan laka in baka ga wadda take ba ma'adalla to haka ne ake yi ma kowace irin civilization a duniya na farko at-taqlil min sha'anil qa'id shine a nuna ma mutane duk mutumin da aka ce ma shugaba na cikin al'umma to bai da kima in an ce shugaba ba sai na kasa ba for example a'a shugaba ne na siyasa na jagora shugaba ne na gargajiya sarki ne malami ne za mu yawa malami ne duk wani mutum wanda uba ne shugaban unguwa ne mai gari ne to dole sai an nuna ba su da wata kima to da suka zo suka yi mulkin mallaka sai suka sa wannan aqida ita ce ko akwai Allah to yanzu da zaran babu wanda ka iya cewa a bari kenan kaga tashin hankali kowane lokaci yana iya faruwa dauka daga gida uba na da rai in shi na da malan kayan ka ci gaba ko ina ganin ai da wahala yanzu mu ji an ce akwai wani zai hito yanzu ya ce a bari a bari a'a yo ai abin da yasa gobace waccan wadda an ka haddasa muna cikin tarihi su sun kashe shugabansu sun ɗebe mai kai sun nuna shugaba bai da muhimmanci yanzu a republic take mulki jamhuriya to yanzu shi kenan sai zaman to shugaba ba wani abu na ba to su sun tsaya sun koyi ilimi sun yi kere-kere mu kuma mun tsaya mun koyi ilimi mun ka ilimi ba da mun ka ɗauke wannan aƙida sai mun ka haɗi shi yasa babu mai iza kuwa ya ce a bari a ce a saurare shi a yanzu kawai an kirkira mai an kirkira waɗanda duk yadda ka kwaɗi gaskiya sai sun nuna su yarda da ita ba yana ma fara magana da ya faɗi ya ce kai ɗan kaza ne wannan matsala kenan sai a yi ma ɗan kaza ne madalla to daga nan matsala ta faru na biyu a taklil min sha'anil mu'allim a mai da mallami ba komi ba in mun ce mallami ba dole ba sai mallamin da ke karantarwa mu ce mai karantarwa ba komi ba duk lokacin da ɗalibi bai ganin kiman mallamin shi da shi da ilimi ko na addini ko na zamani sai dai lahira
sun yi fofo ya za a yi bai yiwa ka samu ilimi baka ganin kiman wanda gaba ka karatu tanki al'umma tana son mu dawo cikin nasara a nuna malami shi na da muhimmanci a cikin al'umma a yarda da shi in ya faɗi abin da daidai inda ya kuskure kuskure na dan adam Allah ya gafarta muna dole a nuna ma ɗalibai su girmama masu karantar da su alakol in ba haka ba zancen ilimin ci gaba na addini da na boko babu shi prime minister kasar alman aka ce za a daga na'am za a daga biya a ƙasar almai na malami zai fi na kowa sai an kai wuce kanta da wani dalili za ku daga albashin malami kaza kaza kaza kaza kaza malamin makaranta.
eh ta ce musu da ku da ni da duk wanda kun ga shi na makasar da aiki ta karkashin malami na biyu
da gaskiya kaka N- nan ko albashi a mance da tushe Mm.
a koma zuwa gare shi to kaga ba zai yiwa ba mu koya ma kanmu da iyan mu tarbiyya cewa shi malami ne mutum ne ko yayi kuskure ana hakuri saboda yawan Amma fa- alherin da shike kawowa gaskiya to sai zaman to yanzu in ka Ah, ta- ina, makaranta addini ina.
makaranta addinin ladabin yayi karamci Yayi karamci.
wagga ta bokon kuma su yaran yanzu babu ruwan su a ba dai a cikin bakin su Mm.
nun kon ka- ka- Mm.
kondano Nun kuma kondano.
yaro zi- yan manya in sun ka taho da wannan wata abin suka kutar sa a kunne shi kenan sai ga yaro ya tushe na daga kai hakan ga yana ɗaukar mushe ba kana mai kuma magana banza ne kai kai mi kake Shi- kai bisa moto kaka zakuwa shi ko cikin kat kat ake kawo shi v8 sai sai ya sa tsammanin wannan v8 kin da yake hawa Na.
ta yi ilimi muhimmanci sannan kuma Yana wani jin- ma da aka karanta Y- yawwa shi kuma uban shi wuce.
sanin ya biyu shi kuma uban bai faɗa ma ɗan shi ba hanyar da ya kama ba mai kyau bace marmakon ba ya bar shi ya sha wahala saboda sun yi duniya ya kiya suna jin ana zamnawa a gidajen iyayensu na bacin malamin makaranta da malamin addini suna cewa ba komi bane kuma sun kyale sun kyale a su da gangan suke haka suna ganin kamar mallami ba wani abu na ba sai yaron shi dauki wannan akida shi da kuke kai shi makaranta kuna zagin wannan mutumin ya za a yi fatan ya zan wannan mutumin
gaskiya kanku ne kuke rusawa
lalle kullun ginin da muke mu muke rusa Ah, kanmu.
ai dole na nace maka sai mun koma mu tarihi kanmu muke rusa mushkila ta kanmu.
uku ta uku tafkikul usra na'am in ana son ƙasa ta ruguji shine a raba kan fami mata da miji shi yasa sai aka kirkiro ci gaban mata ONG na mata karatun mata aikin mata wane ne wane ne Mm-mm. zahiri zaka ga alheri na yancin mata sa'anci ka fahimce ni Na'am.
yancin mata Yawwa.
in ka kalla zaka ga kamar alheri ne amma in ka amma da tsaya ka ƙasa shiga, akwai wani abu paske ita mace da Allah ya halicce ta sai da Allah ya halicce annabi Adam ya halicce Hawwa'u aka Haka.
iba daga cikin hakarkarin shi na hagu aka halicce ta To.
an halicce ta don mi don ta taimaka mai to ka faɗa mini wani shugaba ne zai zamanto shi na bayan shi ba su yi mai biyayya kuma shi kai labari bai yiwa to uwa ba ta ganin kiman miji ba ta darajar tashi ya za a yi gidan 'ya'yansu taso su zamanto 'ya'ya na gari wanda za su saurari magana shi kaga daga nan sai aka samu matsala to sai suka ce yanzu wannan in ana son a ci nasara akan shi a kirkiro tsari biyu yanzu mace ba lakwal a matsala ba ga mace musulunci bai ce mace ka ta yi lakwal ba ta yi lakwal ɗinta ta yi karatu ba shine matsala ba in mace ta yi karatun likitanci mu ta rage mu da matsaloli a cikin al'ummu Ai.
amma inda matsalar take in ta yi karatun faransai daga lokacin da ta fara iya abcd To.
ta iya faransai to ubanta ba komi bane saboda bai iya faransai ba uwarta ba kauya ce malamin al'ummar ta ba kauya ba kauye ne jagoran su ba kauye ne na gargajiya mijinta kuma hoto ne tunda tana da salar tana aiki wanda adda kima da daraja a wajenta shine shafkinta a service bismillahir shi yasa in za ta hita ma'aikata ta yi wanka wannan kuma ina cewa duka ba ha ku fahimci ni da kyau a yi wanka a sa gezinar in akwai mota in moto na in taksi ta ta hita in ta zaka ta sa waɗancan kaya shi chef za ta yi mai dariya waɗanda ake reservoir da za a yi musu dariya kai kuma mijin ta hoto kake ma kayan ta shigo ta ɗar mai huska kuma kai ba komi na gare ta ba ta ɗauki aiki can ko karkara da kai da aikin ka to kaga wannan ita ce matsala shi shi shine shine abin da suke so kaga matsala ta uku kenan yanzu in ka duba kuma a gurguje in ma- mata na karkara su ko da basu yi lakwal ba sai an ka ce to ya za a yi da su sai an ka ce a kirkiro furuji a ba su shanu sai an ka kirkiro wannan furuji ana ba su shanu alheri na amma yanzu me ake so da matan birni da matan karkara in suka samu shanu mace na da saniya uku Ta.
duk abin da kan nemo ho shanun da cikin kuɗin ka na suka cewa namiji biyu nami- mace biyu namiji guda cikin shanun Ta.
ita ko ta kawai ita ma haka in ka yi noma karanka na hau za a aiki da su Na.
shanunta na aihuwa kai ko ana canye naka ko da shanunta ga yawa tunda akwai namiji sun ka kai goma kai baka da komi cikin gida yanzu ka zan hutu
kai ma kenan yanzu decision kin da suke son su dauka mace ta za ta dauka decision wurin uba kai an kare da kai to wannan tafkikul usra da kake ji shine abin da ake so bai yiwuwa a samu ba a samu kumandan biyu cikin mi cikin bato guda Cikin bato guda.
to haka ne bai yiwuwa cikin gida a samu shaf biyu Ita- kai ka sa wando matar ka ta sa wando to maza biyu na ita cikin ita gida wannan matsala ta yara ita ma da ta shiga ciki ita ma duk tana ciki Duk- duk- ta cewa kamar misali yaro tunda eh, eh, ya- kamar eh, abin da ya shafi rishin girma har ya ya ce kai uba ƙara ko sabuwa yo ai dalilin kenan ai yanzu misali ba gane ba idan ɗanka na shan kwaya ko shina abin da idan ɗanka shina karami kana mai tarbiyya ai wasu matsalolin da yake fadawa cikin su na rashin biyayya da shan kwaya da har ya kai ya ɗauki makami ya kashe wani idan da kai kana kontrolin shi tun shina yaro da izinin Allah ga matsala ba ta faruwa gaskiya na fata ana fahimta Gaskiya ka ne, to gaskiya ne.
ka ji abubuwa guda uku waɗanda ake bi don ruguza wato tafiyar al'umma mana wannan abubuwan sun ba da gudunmuwa na rashin zaman lafiya su a fondasiyon na, na k- kawo duk rashin zaman lafiya a cikin al'umma suna fondasiyon a tarihanci musamman abin da muke fama To.
da shi yanzu kaga a- a- akwai rashin zaman lafiya a bangare bangare yo wa yake cewa a saurare shi matsalar a birnin ko a ƙauye wa an kai da in ya kwaɗi ya haɗe magana ta tsakani da Allah
babu to dole kenan sai makami yayi aiki a cikin dare ni in an kashe shi kenan ka tai lahira shi kenan mai rabon ganin baɗi shi gani
amma da a ce akwai wanda zai yi in magana akwai wanda zai magana an san shi magana da ya kwaɗi tsakani da Allah ya faɗa magana ta rage ta ƙare amma babu gida babu shugaba titi babu shugaba makaranta babu shugaba tsarin gwamnati babu shugaba tsarin eh, sa- masarautu an ce ba kowa ba to ina shugaban shigi
kenan to yana muke haka sha Allah ya saka ka yanzu mu diba maka mu ai mu zama maka mu amsa to yanzu mun kare da Mun wannan kare, zancen revolution eh, faransa eh, a tarihi eh.
sai mu zo zuwa ga abin da ya shafi colonization Mm.
coloniz- Mulkin mallaka.
mulkin mallaka Na'am.
to shi wannan colonization kin shi ma tahiya ne kamar wato wani mataki ne na biyu kafin mu zo a- a a- a matsalolin mu na tsaro na'am lokacin da turawa suka samu abin da ake cima wato a saura a sinaiya ka gane ko ilimi na kere-kere ya ya- yaɗu a turai na'am.
to sai suka yi tunanin akwai waɗansu waɗanda ya kamata a ce yanzu mun fi su ƙarfin makamai Na'am.
mun fi su sanin yadda ya kamata ya kamata mu mamaye su mu rarraba ƙasashensu mu zama muke mallakar su sai na'am an kai taro da ake kira mu'tamaru berlin sommet de berlin a ƙasar alman aka yi shi aka yi wannan taro an yi shi a 26 Mhm.
wato ga watan biyu alif da 1884 na'am wanda sun ce an kare shi 15 ga watan 11 alif da 1985 na'am kenan 26 de 1884 jusqu'à 15 11 1885 na'am da aka zo aka yi wannan taro jamus sun ka zamana da su da faransa da alman suka ga ya za su yi kasashe ne manya har ma wasu kasashen musulmi a wannan lokaci sun zo kamar kasar turkiya amma su ba su ba da wani goyon baya ba game da wannan al'amari da sauransu su dai a takaici dai waɗanga manyan da na faɗa maka france eh, ingila eh, alman Alman.
da sauransu su suka ba abin muhimmanci yadda za a yi a mallaki afirka a mamaye ta a mai da ta ciccira ƙarshe su ta.
a ciccira ta to shikenan da aka yi wannan taron sai suka ga to yadda za a yi kowa ya ɗibi inda zai ɗiba
kowa ya karta kowa ya kapci inda zai kapta La ilaha illallah.
to da sun kai wannan kapce-kapcen Hai.
suka yi rabe-raben su bayan an yi yaƙe-yaƙe da sauran dai abubuwan da aka yi a Afirka wanda su eh, an zo an karkashe waɗanda suka ki yarda an ɗauki saura masu majiya ƙarfi an kai can sun ci gaba da aiki su yi Eh, noma su yi sun noma da aikin sauransu aikin duk duk dai bautar da ake yi an ɗibi mata an tayi an kai su ka sa akwai wani abu da ake ce ma mai tisa jiku Eh, to kwarai.
wai su mai tisa jikin nan Daga wai ina su- wai mirin mutane na shine tunda ba aljannu na ba Ni ba mata aljannu ba.
Afirka na an ka ɗibi an kai ma turawa
Au, to haka shi ne na mutum to shi yake.
mai tisa shi mallan
A haka ne mai mutum tisa shi yake.
ta da ta da ta da matan afirka na aka kai ma turawa sun kai amfani da su su yi musu aiki kuma su yi lalata da su kuma ba su da wani yanci a yanzu na da 'ya'yan afirka sun ka sha zahi suka tuma su yi hijira su tece in sun iske batura tun da ita batura in ta gaba tana so akwai dokar da tabbata ta aure ta ba shikenan yanzu aka fara samun sabuwar mai tisa shi amma waccan ta da ita kuma take nufi
Allah, Allah, ga ta malam.
eh akwai abubuwa to madalla Na'am.
to shi wannan colonization kin Mhm.
mutum uku a bayan shi manya su wannan dai yadda yawwa aka yi taron da an mallaka.
kai mina na an su wane ne a bayan shi mutum uku ne na farko hukumomin turai siyasa kenan na'am le politician mutum na biyu su ne masu kudin turai masu wato kamfanoni na'am manyan kamfanoni Ma- manyan kamfanoni mutum na uku su ne malaman addinin turai kenan waɗanga mutane uku suna duk a bayan colonization abu na farko ma ita colonization kin tun daga sunan taɓannata parce que coloniser shine ka rayar da abu shi yasa ma sun ka kwari har ma su masu wa'azi suna ce mai istimar kalima ta istimar tana nufin ka zo ka rayar da abu cikin qur'ani ma Allah yayi bayanin wannan kalima ta zo cikin alqur'ani wa idha wa ila samud akhahum salihah qala ya qaumi ibudu allaha ma lakum min ilahin ghayruhu huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha amma idan muka duba a haƙiƙani a haƙiƙani wannan istimar ba colonize bane mu an zo an yi detririkin mu ne an ruguza masarautunmu an kashe mayakanmu an ɗauki masu ƙarfi an kai a turai sun yi aiki sun gina turai ba su da wani yanci an ɗauki mata an je an kai su sun yi lalata sun yi aiki babu kuma biya kuma babu zancen a mayire ko na turkin banna aka aikata madalla to yanzu hukumomin turai suna bayan wannan masu kamfanin turai suna bayan wannan masu addinai suna bayan wannan da afirka babu wani addini in ba addinin tsafi ba ko addinin musulunci yanzu daga baya sai aka zo kuma da cuci-cuci da likitoci kenan yanzu an samu wata damar da za a kawo wata concurrence a cikin afirka to yanzu su waɗannan ɗin kowanne suna da abin da ake kira entere komen a tsakankanin su akwai saɓani amma kuma suna da entere komen wanda zai ba su dama shi wanga ya ja arziki shi ko wanga zai samu arzikin da zai tafiyar da gwamnatin shi tunda masu arzikin su za su taimaka ma gwamnatocin su ko waɗanda su yada addinin su wanga shi ne babban gurin da an ka taho da shi shi yasa duk bala'in da kaga ana tadawa a afirka su babban burinsu addinin da duk an ka iske afirka ko musulunci na ko arnanci na ko mina na a juya shi a maida shi addinin turai saboda mu bi can sannan dukiyar da akwai ta afirka a kwashe ta ta koma can duk wannan shine bukatar bature manya kakka kara ka karki kuma duk ai bukatar ta samu yanzu ko a'a to sun bata isa ba mana tunda sun yi kuskure sun yi kuskure kuskuren saboda sun ba Afirka yanci na ƙwariya ƙwariya na ƙarya daga baya sai arzikin da ya bayyana Afirka yayin multipliyan wanda sun ka sani sai hankalin su ya tashi eh ai shi dalilin dawowar malam da sun ba da dan yanci sun ce a'a to ai wasu maciyata na ba su da yan gonaki na daga daga baya sai Allah ya lumka arziki ninkin baninkin cikin kasashen su kenan ko yanzu dole na a biyo wata hanya an hita ta taga an hita ta koha yanzu dole a dawo ta taga shine addalili to wannan sun samu ina zuwa daga kamu ci gaba sun samu dama ga mu mutanen mu na Afirka wanda za su tallafa musu bisa irin wagga dawa yanzu za mu zo can karshe za mu zo kan shi halin mu na yau yanzu sai mu zo zuwa ga nukta ta uku saboda lokaci na tafiya sai mu zo zuwa ga abin da ake kira wato al'ummul muttahida nations unis a alif da 945 bayan kare yakin duniya na biyu an ka kirkiro majalisar ɗinkin duniya united nation to united nation da aka kirkira ta bayan kare yakin duniya na biyu ita kanta karkashin wancan tasiri take nami na mulkin mallaka na mulkin mallaka tana karkashin wannan tani saboda mi saboda shi ba su fita bayan juna a'a ina shi Hitler ma yayi ma wasu kasashen turai mulkin mallaka tunda Faransa ta shiga hannun shi shi yasa France bai tsoron Allah irin wani shiga tsoron dan almai dan almai kwarai ku sun san da wannan kai tsaye Hitler ya mamaye su ya bautar da su wanda shi tsarin da Hitler yake bi na tafiyar da Faransa shi na yanzu sun ka kamo da kasashen mu yadda ya mamaye su da gwale ya gudu ya yi ingilai bbc shi na ta cewa ka faransai su yarda an ka samu dai amerika ta so daga farko ta kawo hannu ko da sojojinta sun ka ka bakin iyakar ruwa italar ya mamaye france sun ka koma sai lokacin da japan ta taba su yaƙi ya rikice amerika ta shigo bayan lizaliye sun ci nasara italar ya kai ƙasa a wannan lokaci na kuma sun ka ci gaba da siyasar su to yanzu da suka je can sai suka kirkira wani abu tunda bayan sun yi mulkin mallaka yanzu sun ji daɗi sai aka ce to a kirkiro wani abu sunan shi droit de veto me haka droit de veto shine yan jarida kuke fassarawa da kujera hawan naki shine akwai ƙasa biyat idan suka yarda da abu to duniya ma ta yarda in suka ki idan ɗaya daga cikin su ma bata yarda ba to duniya ma bata yarda ba saboda su kare entirikin su a duniya kuma kujera ce ta mutane ta duniya ta duniya kasashe duka suna ciki yanzu afirka kasa 54 amma ba mu da kujera ko guda me yasa eh saboda mu tabi ne akwai francophone akwai commonwealth in ingila ta ce we to commonwealth sun ce we in ingila ta ce no su ma sun ce no in france ta ce we pays francophone sun ce we in france ta ce non pays francophone sun ce non ku ba komi kuke ba a duniya kama a cikin tafiyar tsarin duniya kenan su african ba kowa bane eh su a tsarin su ba kowa muke ba saboda mi saboda mu mabiya magoya baya ne kafin lokacin colonization ai duk sauran kasashen da faransa ta ma mulkin mallaka sunan su department ne na faransa an afrique eh eh department kuci ba ba ku yanci ba wannan lokaci bayan an ba ku yanci na aka cewa to yanzu kasa ta samu kasa kaza kasa kaza kaza an ka dan canza salo to wannan kujerar wannan ita majalisar ɗinkin duniya akwai abubuwa guda biyar da nake so in faɗi kan tafiyar su to shine na farko guda yana da alaka da tarihi tun can da an ka zo sun kai ex- esclavage mm, sun ka ga abin yaƙi a musu yadda suka so sai sun ka kirkiro abu an ka ce abolition de l'esclavage To.
a ɓata ta na'am to bayan wannan sai sun ka yi crayon a wani abu tunda sun ka yanzu an fara sulɓucewa sai sun ka ka- kawo muna kofe abin nan colonization colonization ana nan ana nan colonization ta ƙiya ana gane su sai suka kirkiro cooperation to ku- ana tsakar ta da cooperation sai sun ka tuma Sai suka sai suka yi kawo mu mondialization yanzu ita ce muke ciki cikin mondial Mondialisation- mondialization to wannan mondialization kin abinda a karkashinta shine alharbul barida kamar girl for what cold war na'am cold war na'am shine yakin da waɗanda suka ci yakin duniya na biyu suke yi a ƙarƙashin ƙasa a yanzu wanda duk abin da ke faruwa su ne ke bayan shi bayan ƙare yakin duniya na biyu italar bai ci nasara ba amurka ta hito da nan rasha ta hito da nan daga nan ita kanta rasha sun ka raba ta biyu da sun ka raba ta biyu ka fahimce ni bayan sun raba ta biyu yankin da duk rasha ta mamaye ya bi aƙida ta kwaminisanci domin su 'yan kwaministi ne yankin da amurka ta yi mamaye ya bi aƙida ta kapitalism ra'asmaliya 'yan jari hujja suka suka bi su ana nan ana nan ana tafiya wannan shine turai ta rabu biyu to yanzu duniyar afirka biyu ne take rabuwa turai biyu ne take rabuwa kasashen larabawa biyu ne suke rabuwa saboda sabin puissance na duniya da suke concurrence amerika kanta la- wa- wadda take america latin ita ma biyu ne take rabuwa su ne suke nan suna yaƙi amma a ɓoye bari in ba da misali kasan in ka Yawwa, faɗi ga shi ne magana ai.
ai wani da cewa shi suna son shan hujja Eh.
eh yanzu ba ka hujja yanzu to yanzu da nato nato mm, kungiyar nato kungiya ce ta turai amma a- abin nan siya cikinta tana amurka amurka ce ke ba da izinin abin da take so a turai ƙasashen turai waɗanda suke bin eh, abin nan rasha su ko ba sa goyon bayan ba sa goyon bayan nato da amurka shi yasa in aka je taro ake samun matsala abu na gaba na'am ƙasashen larabawa mm, saudiya amurka ta kai ta mamaye ta To.
zamana can ta zauna can siri rasha ta kai can ta danni Mm, haka ne suke kokarin kowanne wuri wani shina da wani wani shina da wani an kafa wasu isra'ila proje na na ingila da amerika da faransa kasashen larabawa a lokacin da sadat na nan da sauransu rasha take bayansu in ka taho afirka bari mu zo nan kanmu yau wani
dole zan zo nan na'am lokacin da duk wanda ka ga an yi kokarin karewa da shi to makin wani yake son karewa da shi sai ku ture bai yi reconnector kin faransa ba ta zamanto ita ce jagoran su rasha a tare da shi haka Eh, shugaban kasar mali na farko ya kiya ya bi rasha na'am bai bi faransa ba ba a bashi lahiya ba sai da aka gabanu sai da an gabayan su ko to ma sankara bai yarda da faransa ba sun ka gabayan shi haka yana da nashi aliyu in ka dibi munan niger france muna tare da su kana fahimta ta Na'am.
muna a- an ɗaɗɗasa wasu da sauran irin sauran ƙasashe waɗanda ba su yi musu bore ba shi yasa ƙoƙari na suka yi su raba biyu in france na tare da ƙasa to kamar ma amerika ta tare da ita duk nasu na amma in rasha ce shi yasa kake ganin yanzu babban matsalar da thomas sankara ya kiya sai kuture ya kiya mali ta kiya to inda Niger bata bi su ba da matsalar da za a samu kinan Faransa ta rasa Sahara da ta rasa sahara to yanzu tunda bata samu wannan ba shi yasa suke kokarin sai sun sake tabbatar da kansu a can to Rasha kuma ta fara komowa Centrafrique Rasha na can Nigeria Rasha ta shigo Guinea Rasha ta shigo Mali Rasha ta to suna annan suna yaki suna annan suna yaki domin suna bukatar makamman da suka yi ba sun su zubda su ko su bata su ana bukatar wawayen da za a ba su halba a gani sannan kuma su can su kirkira waɗanda sun kafi waɗannan da yake alaga ta mallan lokacin mu yayi halin sa Iko Eh, Allah.
eh, ya ito duba ka ga yanzu in mintuna suka rage guda bakwai ne to Ya- sai kamar- na jinka yaya ne afirka musamman ka san wani lokaci aka ce ai, duk so duk so so ne Mhm.
amma son kai ya fi Yawwa, mhm.
idan musamman afirka to me kasar mu ya ne za mu yi mu samu zaman lafiya madalla yanzu ina ina son in taiga nukta bayan mun zo ga umumul muttahida da at-tazawurat sai mu zo zuwa ga wai Afrika da an ka samu rashin zaman lafiya su waɗanda da suke taimaka ma banna meye dalilan su kullum in ana Na magana taimaka ma yawwa ɓanna.
na taimaka ma banna yawa shi sun karanci hankalin African To.
su suka yi mai mulkin mallaka na'am su suka Ashe ce- ƙara zamantakewar shi ta yanzu bari in baka misali To.
da muna da sarakai suke mulki haka to yanzu ita Niger kin nan da babu ta babu wani abu Da, sun babu.
kashe Niger ko Babu da.
to ya an kai an ka kawo Niger wani na kawo Niger masarautu da an ka dace ke sai an ka hada kasa an ka ɗebo cikin masarautar Borno Mhm.
an ka datsu can Aka iyaka da datsu, difa mm.
an ka ɗebo cikin masarauta ta Zandar Aka an ka datsu aka zo ta Maradi da Gobir aka datsu datsu.
aka ɗo ta Shehu Usman da Danhodiyo aka datsu aka zo ta Arewa aka datsu aka zo ta nan eh, Zabarmawa Doso aka Aka datsu aka diba ta Songhai can Aka datsu.
son waiboro Mm.
eh, abin nan mali aka datso aka tai can cikin kasashen larabawa an ka ɗibo cikin sahara da aljeri da libi Aka an ka datso.
tai wajen tubu aka datso aka je nan wajen musu da gurmance an ka hwada cikin iyaka burkina an ka datso An ka- sai an ka ɗauko masarautu daban-daban sai an ka gwamaya su sai an kai musu shugaba guda na zamani suna na le president to le president ke na yanzu shi ke kwafen waɗannan masarautu can da ba haka suke ba ƙabilu ne suna da masarauta masarautar borno ita ke kwafen difa ita ke kwafen maiduguri na'am masarauta ta gobir ita ke da alaka da katsina da maradi da wajen kwanni masarauta ta sokoto take da alaka da wasu yankuna da wajen kwanni da sauran can inda take to yanzu an daddatsa su to yanzu datsa wannan da an kai musu hanya ce ta in fitina ta tashi mai duguri dole na ta tashi ina difa tashi.
bai yiwuwa fitina ta tashi daura da kano ba ta hwado zandar ba bai yiwuwa fitina ta tashi katsina ba ta tashi maraɗe ba bai yiwuwa fitina ta tashi sokoto ba ta hwado kwanne ba bai yiwuwa ta tashi jihar kebbi ba ta hwado arewa ba bai yiwuwa fitina ta tashi mali ba ta hwado nijar ba bai yiwuwa ta tashi burkina ba ta saboda an daddace kabilun an daddace kabilun to yanzu sai an kai amfani da cewa akwai abin da ake kira alfa'atul arba'a Mm.
alfa'atul arba'a tun da yanzu an gane shi dan afirka ba an an tsara shi ba amma An su su- tsara su shi.
suka An yi mai tsara zaman ba an tsara to shi.
yanzu ana utilizing alfa'atul arba'a wanga akwai wani eh, babban jami'in tsaro na kasar saudiya shi ya kawo ana wani karatu kan binciken zaman lafiya ya ce alfa'atul salata akwai da larabci ka san harafi da ake ce ma fa'un fa to guda uku da su ake utilize wajen tabbatar da banna sai an kawo sun ka kara mai na hudu shine wanda da shi za a ɗaukar resulta na farko in an ka samu alfata na'am
yaro samari tsoho yanzu abinda ɗaya shi ka so shi ta sallah shi na noma shi mutu shikenan
shi babu ruwa ne da wani ko tuwahi ma kakka mai masu tsada ma bai damu da su ba Bai wani damu da abinci kai shi dai duniyar ma dai ta matashi shi dai dole sai an samu matashi gaskiya ana fahimta ta na biyu alfikir a samu tunani a watsa ide shine ko ta huskar kafafen yada labarai ko a ɗauko specialist su zo su rayu tare da ku su watsa wannan abin cikin bature da new york ya zo ya zamana cikin ƙauye ya yi bukka ya koyi yaren koyi shekara talatin yana tare da ku to mi shi ka biɗa
Ita wannan tambaya ba ina ji yau lakila ban san ko ka samu amsar ta ba to sai sun kawo kenan yanzu akwai mutanen da a ciki duk waɗanda mutanen da ka ji suna wanga fitina akwai na waje waɗanda an karantar da su dan les instituts international dan les universités international waɗanda specialist ne na wannan abin
su zo tare da kai kamar ba kowa ba su sun yarda da kai su shi su- ai ba ka ma gane ma abin nan ayyukan da suke yi tare da kai a taimaka ma ne ka gyara gonarka ai kaza ai kaza ai kaza amma daga nan an koyi yaren ka an san tarihin ka an san abin da kaka so an san abin da baka so an san tarihin yadda an ka iske kuda wane kakan wane ya kashe kakan wane to in kakan wane ya kashe kakan wane kuma yanzu jikokin su su barmakon su tsaya su gina kasa sai su kiya sai su tai su dauki makami su kashe kansu shi wanga shi toshe kwashi arziki kullun in tarihi za a cewa wane ya yaƙi wane wane ya yaƙi wane to shi za a zaman lafiya
da wahala
ba su duka fahimci ni ba na na fahimci ka na sha ganin su ai bisa bisa jakuna ma to wani lokaci a to ƙauyuka yanzu wannan shine alfata an samu yawo na'am ka fahimce ni alfikir an samu tunani alfulus an samu kuɗi alfulus in ji laraba to gayyirun nufus Allahu kuɗi suna canza rayuwa illallah to daga nan matasan nan sai alfasad banna shine kuma za a koya mu za a dibi kowa menene yake so birni za a hana ta zama da tare da ƙauye
an raba ta da ƙauye mutanen da ke rayuwa ƙauye su ne ke rayuwa birni al'ummomin da ke rayuwa ƙauye su ke rayuwa birni idan 'yan ƙauye suna kashe 'yan ƙauye da hujjar wani dalili da can in wannan rikicin ya taso sai ya haɗu birni kenan in dai game an uwa kama da wuta a samu ruwa ka fahimce Da ni duk abin da ya shafi ƙauye yawa ya shafi kuma abin da ya kamata 'yan afirka mu gane Yeah.
kuma mu sani musamman nan al'umma mutum da nan nijar muke magana mu fara da kanmu kanmu da kanmu ko ba wa'azin zaka wara kai makanka ba Mm.
bindiga ba taɓa halbakanta ba halba ta ake to aƙidar da kake da ita ita ta an ka gane sai aka yi kana amfani da ita.
zamne kana son ka kashe wani ba ka da kuɗin sayan makami ba ka da makami to yanzu an baka iya halba shi baka ba.
iya halba shi ba Na'am.
sai an ka- domin tambayar da ya kamata mu yi duk kullum ana magana da zancen terrorist Mm.
wai wa yake ba da makamai mu dai nan Niger dai abinda da sani dai can kakakin nan mu sun yi wata bindiga da aka ce ma halba ka ba ruga ruga wanda ake kera to wai makamman gada wani daga ina suka hitowa
Mm.
abu na biyu idan ana yaƙi yaƙi dan shi na buƙatar kuɗi ko bai buƙatar kuɗi Mm, wa- wa- to ba wai kuɗi.
wani ke ɗaukar nauyin mutane da suna samun arziki dolar dolar da suke samu wai wane ne ke bayan bayan shi wa ke ba su abinci?
abu na uku Mm.
arm sophistique Mm.
makamin da ko gwamnati in ba ta shirya ba ba ta iya sayan shi balle ta ba sojojinta su halba balle ta yi karatun shi sai ga ba ƙauye ɗauke da wanga makamin wai don Allah Abin wai tambaya.
daga ina na waɗanda abubuwa suka taso ya kamata mu gaya maka mu gaskiya to lokacin da shi bature tun da ya karanta tarihi ya san akwai yaƙi yaƙi tsakanin masarautu akwai tsa- matsala tsakanin kabila kaza da kabila kaza akwai tsaka- matsala tsakanin fami kaza da fami kaza to amma yanzu babu makamai an tsaya ana ta noma ana gyara addini gwamnatoci suna kokarin su samu a ci gaba sai ka ce ah kai masarauta kaza ta yi yaƙi da masarauta kaza kabila kaza ta yi yaƙi da kabila kaza kakan wani ya kashe kakan wani to ai babu yadda za mu yi to to ku bari wannan aqidan mu muna da abin da zai tabbatar da ita shine ba makami kuke bida ba ga makami kuɗi kuke so ga kuɗi labari kuke so za mu taimaka muku a shiga mu kuma ko shi arziki eh shi kenan ah ga ita ce magana don haka kanmu ma yaudari kanmu da wani nasarar da nazamu idan da babu aqidar cikin ranka da makami bai aiki don Yanzu- bindiga ba ta halbakanta yanzu a gurguje a cikin minti ɗaya akwai Eh.
hanyoyin da za a iya bi musamman in muka ɗauki ƙasar mu tun daga tsakanin mahukunta Niger malamai Niger masu kuɗi Niger dattijawa.
Niger na'am an ci hanya Mm.
na farko shine tsoron Allah na'am mutum shi tuna zai ta lahira an ce ka tufin disney fusa musulmi muke haka na biyu in ana son gyara shi zo don akwai bayani wanda za mu yi na karshe kan kan hulul ba na son in tsawaita bayani shine kowa ya san wutar da ta taso da ƙauyen wani ko da garin wani a cikin ƙasa kashe sa tsammanin wata rana ba ta kai gari shi wutar da ta ci uwan wani ko mu ce mahaifiyar wani Mm.
wata rana za ta ci mamakka Wannan ba- wutar da ta ci ƙabilar wani wata rana za ta ci ka in baka bari ba sakamakon zai kai gare ka in sai ya kai gare ka in ana son a kawo gyara sai kowa na ji ga jiki nai na'am kowa ya yarda da cewa ya yarda shi taho a yi gyaran amma in dai matukar taro na za a yi a gwada ma duniya kowa na nan da wata ta zuciya ta yi gyaran komi ba a yi ba in jiran kuka yi sai an ɗace sannan a ƙare wanda an da rabon hita shi hita sannan a samo nemo gyara tunda zabrawa sun ce in ba a yi tashin hankali ba ba a mi Mm. ba a samun Zaman lahiya.
zaman lafiya eh to wannan shine abin da muke wa gudu wanda kuma dole na jama'a su hankalta su bar ganin kamar abin dariya na Haka- haka- wallahi haka dai Nijar ba Wal- za a samun ci gaba ba kenan.
zancen ci gaba ina kai wanga ya dauki makami shi halbe wanga wanga najeriya wanga shi hada rami shi halaka shi wanga najeriya wanga shi kaza reglement de compte entre ma su kansu mutanen da ke rayuwa a wuri dai sai ka- sai kabila guda suna da reglement de compte entre eux sun dauki makamin turawa sun halaka kansu wanga najeriya wanga shekara 20 wanga najeriya wanga shekara 30 kai wani bi abin da ke cikin zukatan na shi ne an ka taimaka muku da makamai ku zartar da shi mutane makamai yaudara mallam mu dai- mu dinga yaudara kanmu
masu kalamu da sauraronmu lokaci ya yi halinsa har mun saci minti biyu ko kuma mun ɗebi minti biyu tare da imam insha Allah ta'ala alisa sati mai zuwa sai mu zo mu tattauna akan bincike a ilmanci a ilmanci eh a ilmanci ta kowane fanni ya zamu yi bincike mu gano asalolin waɗannan matsala a ilmanci A ilmanci.
da yadda za a yi etude an gane ko sawa'an etude ta addini da kuma yan bokon mu da masana na'am kowane fage ga irin yadda za su dubawa su yi karatu akan wannan matsaloli sai na karshe sai mu zo da yadda za a yi a samu mafita da izinin Allah mafita eh shi wannan a karshe zamu bar shi masha Allah Eh.
kuma an bi za a samu mafita to insha Allah aiwa to masu kalamu da sararanmu a nan ne za mu dakata a madadin shi kansa imamu wanda muka tattauna da shi a cikin ah, shafi na biyu a yau bayan makon jiya da kuma yau da yardan Allah makon gobe in Allah sa mana da rai da lafiya za mu zo mu dora inda muka kwana a bi mu a hankali a cikin wannan tattaunawa ta hanyar zaman lafiya za ta amfani mu ga baki daya a madadin abokan aikin mu da suka dafa muna ga karkacen lawan da yake bisa na'urori tare da sumaila dandi wanda ya haɗa mu da kyamarori da ibrahim ibo wanda yake bangaren radio da dukkan abokan aikin mu da wanda suke dafa mana a wannan fili da wanda suka sa ido suka kalle mu suka saurare mu da kunnan basira ina fatan an tsinta abin da yake amfani a ciki kuma a yi aiki da shi a nan zan ce muku mu zama lafiya sai makon gobe idan fa Allah ya yi